بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad ira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wadda su riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani 69 wanda Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta lahadi da muka saba karatu na fiƙihu a wannan masallaci wadda ake masallakabi da masallacin layin waziri Allah ya ji kansu gaba ɗaya waɗanda muka rage muna rayuwa a doron duniya sakallahu kairan Allah ƙara lafiya ubangiji Allah ya sa in tamu ta zo Allah sa mu cika da imani kuma Allah ya kaddare mu da zuwa wannan lokaci kuma Allah ya datar da mu da darasi a wannan don wancan satin ba a yi darasi ba don mun je mitin wannan kuma Allah ya kaddara za mu in Allah ya yarda Allah ya ba mu nasara kuma wannan darasi yana gudanuwa a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna wadda Sheikh Ismail Idris Zakariya ya kafa ubangiji Allah ya ji kanshi da rahama da maluman sa baki daya wanda yake jagorancin ƙungiyar haliyan Sheikh Sani Haya Jingir Allah ya taimake shi da mataimaka baki daya Allah ya mana mafita kusa da nesa yau muna 25 ga wata na biyar shekara na 1447 wanda ya daidai da miladiyan haihuwar annabi isa dan maryam yau muna sha nawa sha shida ga wata sha shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar shafi na sittin da tara za mu tashi insha Allahu muna cikin magana da muka kwana mun kwana ne a babi fasali kai shuruɗu sala sharaɗi na sharuɗoɗin sallah wadda mun yi darasi mai ɗan tsayi a wannan guri ɗin har mun tafi mun kai kusan ƙarshe amma ba laifi mu ɗan tuna abin da muka yi a baya kaɗan kafin mu ɗora darasi ɗin don babin na magana sharuɗan sallah ya ce sharaɗin sallah akwai tsarki akwai tsarki tsarki na jiki da tsarkin gurin sallan da tsarki na me na zuciya babban shine tsarkin zuciyarka in babu zuciyar ba tsarki ko kayi sallah ba ta karbu ba sana aka ce taharatul hadasi wa taharatul khabasi taharal hadasi shine abin da ya fita a jikinka khabasi eh eh darasi na 25 oh ban faɗi darasin ba ko a to na manta darasi yau zamu tashi darasi na 25 insha Allah Allah ya ba mu nasara kuma Allah ya saka muku da alheri masu daukan wannan darasi din saboda duk muka dan sauka layi su za su dawo da mu ubangiji Allah ya ba mu sa'a yayi kuma aka yi maganar tsarkin badan jiki wa thawbi da na tufa wa makan da inda za ka yi sallah wa satarul aura nan ne za a tashi sabon darasi a inda muka kwana din kuma a cikin wannan sati din da ya wuce ko in ce sati biyun da bamu yi darasi din ba an samu ibtila'i na gobara a makota nan ubangiji Allah ya mayar da alheri abin da aka rasa Allah ya mayar ubangiji Allah ya sanya akwai abin da ya tare Allah ya kare ya rufe asiri ya kiyaye gaba kuma waɗanda suka tallafa don kowa ya iyakacin iyawa mata ma a gida sun fito saboda ɗawainiyar wannan guta ɗin sun fito sun kuna ana ta kawo ruwa matasa kowa ya iya aikin ga gwargwado ubangiji Allah ya saka wa kowa da alheri Allah ya tsare Allah ya rufe asiri da sauran ibtila'i da ya shafi mutane da muke rayuwa da su ubangiji Allah ya mana mafita Allah ya rufa mana asiri sabon babi ina inda za mu tashi shine shafi na 69 daga tsakiya ƙala sheik rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahalari Allah ya masa rahama ya ce wa auratun rajuli al'auran namiji ma baina surratihi wa rukubataihi babban al'auran namiji shine tsakanin cibiyansa da guyoyi idan yana da wando zai yi sallah Allah ya karbi sallan shi ko da ba komai a sama amma yi kurahu an karhanta mutum ya yi sallah daga ƙasa ya rufe a yana namiji ya rufe daga cibiyansa ya yi ƙasa a saman kafaɗunsa ba komai an ƙi haka nan amma in yi sallah Allah ya karba Allah ka datar da mu za mu samu ƙarin bayani a gaba wal mar'atu aka ce mace kuma kulluha auratun dukkanta al'aura ne ma ada wajahaha wa kaffaiha banda fiskanta da tafin hannu har kafa shari'a abin da ya ce al'aura ce mace wanda ba muharraminta ba ya gani haram ne kuma shi ya- a haka ne aka ce ta yi sallah a haka ne aka ce ta fita zuwa anguwa a haka ne aka ce ta yi me ta yi sallah a haka ne aka ce ta fita anguwa saboda me saboda shari'a akwai abin da take karewa shi yasa aka faɗi haka Allah ka ganar da mu wa tukurahul salatu fi sarawil an karhanta kaga ba a so ba kenan mutum yayi sallah yana namiji ba mace ba fa da wando kadai illa iza kana fauka ha shay'un sai dai ya kasance a saman wandon akwai wani abu ai su mutanen larabawa sun yi rayuwa ba da wando ba ne su izar suke ɗaurawa mene abin nan kwarjalle he mayafi to kai kuma yanzu in ka ce to ai ba ɗaura kwarjalle nake ba ba mayafi nake sawa ba sai aka ce to wandonka ai shikenan ka gama ko Allah ka ganar da mu wanda ya rubuta littafin nan fa na sha faɗa ahalarin nan fa wanda ya rubuta shekaransa sha bakwai ya rubuta littafin nan a duniya duka ya mutu yana da shekara ashirin da ɗaya a duniya yau littafin shekaransa ɗari hudu da sittin da biyu da wani abu da rubuta shi kaga an yi aiki aiko to amma ka ji irin abubuwan da yake kawo maka kaman yau Allah ka ba mu sa'a sai ya ce ya ani wanda ya sharhin littafin kuma ya'ani ya ce an na hadda auratil mar'ati jasaduha kulluha ya ce iyaka inda mace za ta rufe a ce al'auranta ta rufe shine jasaduha kulla dukkan jikinta ma a da waje hawa kafaiha abunda kawai a jikinta ba a rufe shi shine fiska da tafukan hannu to kaga kafa na ciki ina wanda za ta hau a caɓa daga nan ƙwabrinta kan duka kana kallo ai matsalolin ya kai inda ya kai a duniya dole ne mu zauna cikin matsala in dai ba a gyara ba saboda matsalolin faɗansu ake ana karantawa kamar wasa kawai he ya wuce kuma shikenan a haka za a tafi sai a zauna lafiya ba zai yiwu ba fa Allah ya ba mu ikon gyarawa wa auratul rajuli al'auran namiji yanzu ba mun faɗi na mace ba an ce duka fiskanta sai ina ai duka jikinta sai dai fiska da tafukan hannu su ne kadai kuma haka ace- aka ce ta yi sallah duk macen da ta yi sallah kadam dun duniyanta ya fita a sallanta ba ta da sallah Allah ka sa mun gane aka ce to al'auran namiji fa ma baina surratihi wa rukubataihi shine daga surra cibiyarsa wa rukubatihi da gwiwoyinsa zuwa gwiwa shine babban al'auransa wa annahu yukrahu lir rajuli amma lalle an karhanta an ki kenan ga mutum namiji an yusalliya fi sarawili yayi sallah da wando kadai amma an yi sallah ta yi ɗazu na faɗi wannan walaisa fauqaha shay'un a saman abun ba wani abu an ki haka nan li hadisi jabir radiyallahu an annahu alaihi salatu wassalam salla fi thawbin wahidin yace lalle annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi yayi sallah da tufa guda ɗaya mutawashihan bihi wanda ya rufu da ita duka Allah ya ganar da mu shaykhani wali hadisi ummu salma sabi'i riwayati abi dawuda fi fi sataril aura yace wannan hadisi na ummu salma wanda ya rigayi hadisin abi dawuda nan fi sataril aura a maganan sitirci al'aura yace gashi wali hadisi abi huraira hadisin abi huraira kuma radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace la yusalliyanna ahadukum kad dayan ku yayi sallah fi thawbin wahidin a cikin tufa guda daya laisa ala atiqihi minhu shay'un a saman tufan ba wani abu kaddara zani ka ce ya ɗaura zani tunda su zani abin nan kwarjalle suke sawa ya ɗaura zani ya yi sallah kaɗai an ƙi haka kar ɗayan ku ya yi sallah akan haka sai dai in saman tufan akwai wani abu shine ma yafi Allah ya ganar da mu ko singi yawa shikenan ko kai singileti in akwai dalili kai ba haka kawai ba Allah ya ba mu sa'a shaykhani wa ahmad wa gairihim wa hadisi wa hadisu buraidata kala naha rasul sallallahu alaihi wasallam ce annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya hana an yi salliyar rajul mutum ya yi sallah fi lihafin wahidin a cikin tufa guda ɗaya bi ma'ana wanda ya sa la tawasha la me la tawashahu bihi wanda bai rufe shi gaba ɗaya ba ya hana hakan wani haci da kaga kamar ya sa zani kadai yayi sallah a saman tufan babu wani abu wani ha an an yusalliya rajul haka kuma an hana mutum namiji yayi sallah fi sarawilihi a cikin wandonsa kadai walaisa alaihi rida'un a ce samansa babu mayafi kaga ya kawo mashi gaba daya yanzu wannan shine fa wani ya ce maka wai shikenan kai babu wannan to da ya za ka yi yanzu ba maganar sallah yake ma ba an ce to shikenan kai babu hadisi a cikin jadawalinsa shi qur'ani ne zalla to ka gaya min yadda za a yi ibadan nan me zai fassara ma qur'ani kenan Allah ka ganar da mu bai haƙi wa abu dawuda wa qala shaykh rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahadari Allah masa rahama yace wa man tanajjasa thawbahu duk wanda ya najastar da tufansa kaga shi yayi da kansa kenan wa man tanajjasa saubahu duk wanda ya najastar da tufansa walam yaji sauban gairahu bai samu wani tufa wanda banda wannan mai najasan ba au lam yajid ma'un ma'an ko kuma a'a bai samu ruwa bane ya gasiluhu wanda zai wanke wannan tufa bihi da shi ba au lam yakun indahu ma yalbasa ma yal, basuhu ko kuma a bayi da ma abin da zai saka ɗin hatta ya gasi lahu har ya cire wannan mai dattin mai najasan ya wanke wa khafa khuruja waqati kuma yana jin tsoron fitar lokaci salla bi najasati sai aka ce ya salla da najasan sa yanzu ba ga dalili ya faru ba aka ce ya najastar da tufansa tufansa ta samu mai najasa amma bai samu wani tufan ba ɗaya kenan ko ko kuma a'a walam yajid ma'an ya gasiluhu ko kuma ga tufan amma bai samu ruwan da zai wanke tufan da shi ba amma ga wanda zai iya wannan da shi aw lam yakun indahu ma yalbasuhu ko kuma ba shi da tufan da zai sa ya cire wannan ya wanke wa khafa khurujal waqti kuma yana jin tsoron fitar lokaci sai aka ce salla bi najasatihi yayi sallansa da me da najasansa sallan nan da he kai amma ita ne fadin da ake ta gwagwarmaya mutum ba ana ta kalla gidan sallah sai ya tsallaka can ya je ya zauna can sun gama sallah nan yanzu suka shiga shikenan in ya zauna can a ce yayi sallah kenan a nan kafin nan can din sun gama wannan ɗinsa ya dawo nan to me abin shan wahala a rayuwar nan kwana nawa ne zaka mutu ne to me ne a cikin sallan din ne in kaga mutum yana ta wannan ayi mara addu'a ubangiji Allah ya shirye shi Allah ba shi ikon gyarawa dan tuwon ka ba duniyan nan ba kai sallah ba ka koma ga Allah kan ka zo titil batal ta ai ta wani mai talla magani wayan ka wuce mu wai yawo zaka je to yanzu ba kai sallah ba ka yi ka zo duniya a yawo ko ba yawo ka zo ba Allah ya bamu da sauki Allah ka shirya ya Allah wala yajuzu takiru salati to me yasa aka ce ya sallah da najasan sa baya halatta a gare shi ya jinkirta sallah baya halatta li adami tahara wai dan bahi da tsarki a'a baya halatta wa man fa'ala zalika duk wanda kuma ya kiyaye yi sallan wai dan ba shi da tsarki har lokacin talla ya fita faqadi asa rabbuhu ya ya saba wa ubangijinsa tunda ya baka kaidoji ka karanta mana ka bi ai sauki ne yanzu kaman tafiya ne ai mutum zai tafi a jirgin sama sai kuma aka ce yayi kasaru ai ba wahala kaman jirgin sama kaman tafiyar kafa ko ai to ai shari'an binta kawai shine ake so kai ba wai a'a wai daman akwai wani dalili da yasa dole dan a uzurta maka ne yasa aka sa ba a'a shari'an zaka mata da'a ko ba zaka yi da'a ba shine fa kawai Allah ka ganar da mu yanzu mama annabi Isa Maryam ba lokacin da ta haihu me aka ce da ita ta girgiza kututturen da ai kututture ko ganye bai da shi ta girgiza shi dibino zai sauko meye ne sharaɗin saukowan dibinon girgizawa in ba ta girgiza ba ba zai zo ba ai abin da ake so ɗa'an ta yi ɗa'an sai Allah ya bata to kai ma yi ɗa'an kawai sai Allah ya sauwaka maka Allah ka ba mu ikon yi don shi albayan mai sharhin littafi ya ce ya'ani annahu iza ajazal mukallaf ya ce idan dai mukallaf waye mukallaf wanda aka ɗora masa aiki mukallifu kuma in an mar isra wanda ya dora aikin kenan ya ce to idan wanda aka dora wa aiki ya gajiya ba zai iya ba kenan an izalati akan ya gusar da najasa ai daharatul khabasi shine tsarkin khabasi wa baqal waqtu kuma lokaci yayi kunci wajaba alaihi an yusalliya bi najasatihi an wajabta masa yin sallah da najasansa kaga yin karatu da sauki ko li'anna taharata saboda tsarki mashruɗatun bil zikiri wal qudra tana da sharadi najasan ya zamanto tsarkin najasan ya zama wajibi sai kai sai akwai zikir ka tuna shi wal qudra kana da iko in baka tuna shi ba shikenan in baka da ikon gusarwa gashi ka tuna amma baka da iko kamar maganan da muka yi wancan ga tufan babu ruwan da zai wanke ya sa wani ko kuma babu wurin da ma zai cire tufansa ya sa wani to ya sallah aka ce da me najasatihi da najasarsa kawai Allah ka ganar da mu ka bamu da sauki iz ka waituna la yukallifu Allahu nafsan illa ma illa wus'aha yace Allah baya dora wa raifa wani abu sai wanda za ta iya duk abin da kaga kai iya iyawanka abun kana ganin zai wuce lissafin ka to shari'a ya tsaye da kai daidai da kai za ka iya samo ruwa ka wanke tufanka ka yi alwala ko ka yi wanka ka yi sallah amma a hanyar da za a je akwai 'yan fashi to su zauna ka yi ibada yadda ka samu kanka kar ka je 'yan fashi su tare ka a'a namun daji ne a wajen to zauna a inda kake kar ka je don namun daji ka ce to ai sallah zan yi in kai sallah ba da najasa ba da najasa to Allah bai karba ba to Allah kuma ya baka wannan rangwamen kaga ka samu sauki yayi sai kai kawai ka huta Allah ka bamu da sauki wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da bai samu ruwa ba walau ashara sinin ko da shekara goma ne ya tattaye ma yana yin sallarsa ran da ya samu falyumassa a ba hutu sai yi alwalan da shi bai huta ba ina tsanani ina damuwa a cikin wannan Allah ka bamu ikon gane karatu wa qala tabaraka wa ta'ala Allah mai kowa mai komai ya ce, Yuridullahu bikumul yusra Allah yana nufin ku da sauƙi ne, wala yuridu bikumul usra baya nufin ku da tsanani. Ba tsanani bane wannan ibadan sauƙi ne da shi. In ka dubi karatun Alƙur'ani, in ka karanta harafi harafi ɗaya za a baka lada goma, ko baka yi aiki da abin da ka karanta ba fa. Baka yi aiki da shi ba amma kana karantawa Allah zai baka lada. Yanzu dan Allah ba me ake neman karantan? aka ce kuma in ka karanta alheri ya dinka samun ka kenan zaka zauna cikin walwala zuciyanka ba a kuncace ba kaga ai kai natijan fa kanka yake dawowa Allah ka bamu iko yi yace to Allah abin da yake nufin ku da shi sauki ba yana nufin ku da shi me matsala tashin hankali a'a ba haka ba wata aya tana cewa wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj ba fa a cikin addinin an sanya muku kunci bane a'a ba wani tuhuma ko tilasta maka kaza ne in baka yi kazan ba shikenan wani lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san ana yin temama a yi sallah in babu ruwa sai ya zamanto in ba ruwan alwala kenan sai ya zamanto bai san na janaba ba kuma sai janaba ta kama shi kawai sai ya ce to tunda an shafa aka ce na alwala to tunda yanzu wanka ne ya kama shi gaba daya bari ya birkida gaba daya kawai ya birkida gaba daya irin yadda dabba yake yi ya ce to shikenan kawai sai ya ba hanyar gaba daya ba ya ce to tunda me ya hana shi ganewa tunda daman ai bai sani ba ko amma ya san daya bai san me ba bai san daya ba ka duba shari'a fa to yanzu kai kuma fa me ya rage maka karantawa ba fa babu ba duk abin da ka sani a shari'a yana nan a rubuce me ya rage maka kawai ka karanta Allah ba mu ikon karantawa da ganewa aya ta uku tace la yukallifu Allahu nafsan illa wusa'aha kaman ayar da muka wuce ce Allah baya dora wa rai fa abu hedi wanda za ta iya abun da za ta iya shi za ta yi falaisa lil mukallafi mukallafi baya kan wanda yake aka dora ma aiki an yudhi an yudayyiqa ala nafsihi akan ya tsananta wa kansa babu babu wannan a shari'a ba adama ja'ala Allahu lahu sa'atan bayan Allah ya sanya masa sauki ya ebo zafi ya dora wa kansa wankan janaba ne ga sanyi ga ba zai iya taba ruwa ba in ya taba ruwan ɗayan biyu ko rashin lafiyan da yake da shi ya karu ko kuma bayi da rashin lafiyan amma zai kama rashin lafiya sai aka ce ya ce mama yi sallah sai ya ce to taimama kuma he ji kaman bai yi sallah ba wai to shari'a kan da ta bakan ai ta fi ka sanin kanka ko ba ta fi ka sanin kanka bane Allah ka bamu da sauki ya ce to bayan Allah ya bashi sauki kuma ya dora wa kansa wahala ya ce a fi dini a wannan addini babu fa in akara salata in kuma har ya jinkirta sallah an wakata ha daga lokacinta li ajali najasati don wata najasa bi thawbihi da yake tufansa wa huwa ajizun haka ne ajizun an izalatihi an izalati wanda ya gajiya ba shi da ikon gusar da wannan najasan tunda ba shi da iko sai ya zamanto ya ce to bare ya sallah ba sai lokacin da ya samu ruwa ya wanke faqadi bayyaka faqadi bayyaka ala nafsihi haqiqa ya kuntata wa kansa wa asa rabbuhu kuma ya saba wa ubangijinsa walam walam yamtasil amrahu fi me amrahu kuma bai isar da al'amarin ubangiji bi ma'ana bai bai karbi umurnin Allah da ya bashi na sauki ba bai karba ba iƙa'i salati fi waƙatiha a kan cewan ya yi sallah a lokacinta mu'ayyin wanda aka sanya lokacin sallah ba shi yasa ba Allah shi yasa lokacin sallah shi yasa lokacin sallah lokaci kaza ne ake yin sallah wannan abu da ake bugawa na sha faɗa na ce wannan ana buga shi ne saboda taruwan mutane amma an gaya maka lokacin sallah rana ta gusa daga tsakiyar sama har inuwanka ya zama daidai da tsawonka a zahar daga nan inuwanka daidai da tsawonka har zuwa ina har zuwa rana ta yi faratas bata jabe shiga ba tana ina tana yamma bata yi kasan da ja ya shiga ba bata yi sama tana da zafi ba in kai haka zaka iya kallon cikinta la'asar ɗinka wannan zababbun lokaci kenan laruri ya kama daga wannan ina gurubin har faduwar rana da zahar da la'asar suna haɗe gurin mai gurin uziri kaga lokacin duk kawai rubuce yake me ya rage gare ka karanta lokaci kawai ka huta Allah ba mu ikon ganewa. Wa ƙala Sheikh rahimahullahu ta'ala, wanda ya rubuta littafin ahalari Allah masa rahama ya ce, wa mallam ya ji ma ya suturu bihi auratahu, duk wanda bai samu abin da zai suturta al'aurarsa ba ya yi sallah ba, salla uriyanan ya yi sallan tsirara. Mun gane? Allah ya ganar da mu. wa man akhda alqiblata duk wanda ya kuskure wa alqibla shine yayi sallah ba ta alqibla ba a ada fil waqati to zai dawo da sallan in akwai lokaci tunda kaji ya ce fil waqati in akwai lokaci in babu lokaci sallah ta sha yanzu ai lokacin ba an gaya mu azhar ba mene lokacin azhar gashi nan zababben lokaci daga ina daga gushewar rana tsakiya sama zuwa inuwan kai kai daidai da tsawonka kana karshen lokacin azhar kenan zaɓaɓɓe ka fara sallar la'asar kuma ta fara daga wannan lokacin har zuwa rame rana ta zama fara tas tana yamma bata faɗi ƙasar ja ya shiga ba bata sama kuma tana da zafi kaddara ka ce mun karfe biyar ko saura minti sha biyar ko saura minti goma shine lokacin daga nan a zahar da la'asar duk laruri suke kaga wannan zaɓaɓɓen lokaci ga ɗaya lokacin kuma na laruri kaga kana tare da shi yaushe ne zai zamanto ba za ka rama sallah ba in har bi ma'ana ta riga ka yi ta ba a daidai kamar yadda aka yi magana ba sai rana ta faɗi a zahar da lasar shikenan sun tafi kenan shine abin da zaka lura da shi kaga zababben lokaci da laruri duk lokacin da guda biyun nan ka hada su ka gane abin da ake nema Allah ya ba mu ikon ganewa wa kullu i'adatin duk wani sallan da kaji an ce a dawo da shi fil waqati to a lokaci ake nufi in dai lokacin ya fito ba ya dawo da shi ba rama a riga yi na yi sallah yanzu ta yamma ne ban sani ba to lokacin kuma har ya fita lokacin har ya yi lokacin sa ya fita sai na sai na ce a ashe dazu sallan nan ta nan nayi to kuma yanzu rana ta riga ta fadi kaddara azhar rana ta riga ta fadi shikenan an gama ko to kaga ba za ka biya ta ba saboda me saboda lokacin ta ya wuce zababbe ya wuce laruri ya wuce Allah ya sa mun gane fahiya fadilatun yace to in an ji an ce a dawo da shi dawowa da shi in a lokacin ne mustahabbi ne shine fadila mustahabbi ne wa kullu ma tu'adu minhu salatu fi waqti duk sallan da kaji an ce a dawo da shi to fa a lokaci ne fala tu'adu minhu alfa'itatu ba a dawo da sallar da ta riga lokacin ta ya wuce ba a dawo da ita wanda aka yi ta a kuskure kaman alƙibla aka rasa ko an yi ta da matsalar da ta shafi maganar da muka yi yanzu yanzu nan cewa ka tsadu mai abin nan najasan tufanka ko wani abu makamancin wannan ka riga ka yi lokaci ya fita ka gane abun akwai a jikinka akwai najasa sallah ta tafi inda har lokaci ya faɗi amma lokaci bai faɗi ba sai ka wanke sai ka zo ka yi me sai ka yi ta in a zaɓaɓɓen lokaci ne shikenan in a laruri ne ka san laruri ne wannan lokacin Allah ya ba mu da sauki wal fa'itatu ita ce nafila ba a dawo da nafila yanzu ka yi nafila sai ka gane sai ka gane cewa nan alƙibla ce ai ba nan ne alƙiblar ba to ba za ka dawo da ita ba ita kan ta riga ta tafi ko da akwai lokacin ta me ta tafi ita ba a dawo da ita Allah ya ganar da mu ya'ani yace abin da yake nufi satarul aurati rufi al'auran nan fi salati a sallah ka taharati thawbi kaman dai wanke tufa ne wal badani ko dandanin jikinka wa makanu fiha ko kuma gurin da za ka yi sallah iri ɗaya ne magana hukuncinsu ɗaya ne fa sharɗu wujubihima sharaɗin wajibcin cewan suna kan kade ta saman wajibi ko a zikiru wal ƙudura he da kana tunawa sai kana da iko in ka tuna baka da ikon gusar da najasan ya faɗi a kanka da sallan da najasan ka za ka yi sallah Allah sa mun fahimta a haza man lam yajid ma yasturu bihi auratahu haka ma mutumin da bai samu abin da zai suturta al'auransa da shi ba salla uryanan yayi sallansa da me da a tsiraransa to salla arme da tsirara in suna jama'a da yawa za su yi sallan kenan da liman a'a shara tace sai su yi sahu daya sai sai su yi me sahu daya saboda kar yana cikin sallan a ga al'auransa wanda ya gani sallarsa ta ɓaci shi Allah sa mun gane sai a yi mai sai a yi sahu guda ɗaya gaba ɗaya amma sai dai za a ji sautin sa ai zuwan shi da dawowa to haka za a yi Allah ya sa mun gane kai Allah tsare mu yadda za a yi haka ma a shari'a ai kaga rubutawa za ta yi ai in ta faru shikenan in bata faru ba fa a gare ka kai kan shikenan amma wasu za ta faru a wurin su masu yaƙe yaƙe da sauran matsalolin nan ai za ta faru gare su yanzu wani fa ba su zaman lafiya kwata kwata yanda muke zama a yi karatun nan ba su da ma wannan lokacin ba su da shi ubangiji Allah ka ƙara mana nutsuwa su ma da suke cikin matsaloli Allah ya warware mana wala ya juzu takiru salati baya halatta ka jinkirta sallah an wakati ha daga lokacinta li ajali urwi don dai ba ka da tufa don tsiraita a ba ka jinkirtar da sallah ka yi ta akan lokacinta wa ƙalal musannifu wanda ya yi sharhan littafin ya ce inna man akba alƙiblata duk wanda ya kuskurewa alƙibla wata zakara ƙablal kurujil wakati sai ya tuna ko ya samu gane cewan lalle yanzu nan ne ƙibla amma lokaci bai fita ba a ada salata zai dawo da wannan sallan istihbaban an so ba wajibi ba amma mun gane istihbaban an so ba wajibi ba la wujuban ba fa wajibi ba li hadisi Amir binu Rabi'ata dan hadisin Amir dan Rabi'a an abihi shi ma daga babansa kala ya ce kunna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi safarin a wani tafiya fi lailatin cikin wani dare muzlimatin meduhu falam nadari aina alqibla ba mu san ta ina ne alqibla take ba fa salla kullu rajulin kowa ya tashi yayi sallansa kamar lafila kenan kamar lafila kenan hiyalatu hiyalahu kowa yayi a kirdadonsa yayi ce to nan misali yayi sallansa anan falamma asbahana lokacin da muka wayi gari zakarna zalika linnabi sallallahu alaihi wa sallam sai muka labarta wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullahi daren jiya zan yi kaza na duba kawai na dan nace kawai nan ne gabar nayi sallah na wannan ma nace nan na kalla nayi na kula na wannan ma yace kaza mun ga wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba an fada ba saura me saura aji amsa ko fa anzalallahu Allah sai ya saukar da wannan aya fa aina ma tuwallu fa samma me wajhullah shikenan ka huta yace duk inda kuka fuskanta inda dan Allah kuka yi an gama sallah ta karbu kaga ya ka huta me abun wahala a ciki Allah ka ganar da mu haka yankan dabba kana da matsalar da bata kalli gabar ba irin yan mazaukan nan ka ce to kai kai kadai ne to kinkirim zaka yanka rago ko saniya ina zai yiwu to duk inda ka kalla in ka yanka ta ta halatta a ci ma a cewan kayi zikirin da aka ce ka faɗa wurin yanka ta ka ta halatta a ci me yasa saboda baka da iko baka da ikon juya ta ta kalli kibla to sallah ma mutum aka ce in bayi da ikon yanda zai yayi sallan ko ta ma yaya shikenan yanka dabba ma alhamdulillah amma mun fahimta yawa to Allah ya ganar da mu amma ka san wata masaba ta ce in dai kaga dabban ka yana shushurawa ka zo ka kwantar ka yanka to fa sai dai ka kai ta bola ko yawa to hidin aron masa ba za ka yi kuma Allah ya ba mu da sauki Allah ya karba mana Allah ya rufa mana asiri na'am na'am wa hadisu Jabir nan ne ko hadisin Jabir radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kunna ma'ar nabi ma'ar rasul sallallahu alaihi wa sallam yace mun kasance tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fi safari a wani tafiya fa as fa asabana ghaimun sai duhu ya zo ya rufe mu gaimu shine kaman gari ya yi akwai lokacin da za ga kaman kura ake yi an taɓa yin a garin nan misali gari ya yi baki kirin ana ta kura da ƙasa da sauran abubuwa to ko da shi kai ka sani ai dai kaga gari ya yi duhu ko to ko kuma gari ya yi baki kirin gizo ya zo ya rufe garin ba su da halin su gane gai in menene fata hayyarna sai muka ɗimauce liktilafina filme fil kibla muka samu sabani a wurin nan ne kibla ne ko nan ne kibla nan ne kibla ne ko nan ne kibla fa salla kullun dukkan kowa a cikin mu rajulun kowane mutum ya salla min na daga cikin mu ala hiddati wajala yayi fiskanci inda shine yayi wakwaransa cewa nan ne kibla ahaduna kullum kowanne mu sai dai kasance ahaduna ya hudu baina yadaihi a lokacin da ya sallah sai wani daga cikin sai ya zana alaman da in ya zo zai gane in lokacin da duhun ya kauce sai ya zana li ya alama amkinatana don mu gane madogarar mu sai ya zana wani layi fazakarna zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam ya muka je muka karanta wa nabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru bayan gari yayi washe kuma sai muka gane ashe wani sun yi sallah ba ta kibla ba wani sun yi sallah ba ta ina ba ba ta kibla ba qala haka ne ku qala jabir haka ne qala jabir jabir yace falam ya amurna annabi bai umurce mu bil me bil i'adati mu sake sallah ba wa qala sai yace qad ajza'atukum haka ne a jaza'akum nawan ya dan goge fa a jaza'atkum ɗayyib ya ce to ya ce sallanku ta inganta ta yi kenan kaga ba ce musu yi mai ba ba ce musu sake ba don sun yi sallah ba ta kibla ba ba kuma da sanin su ba fa ba kar ka san wani shi yana da kasada ha kawai sai shirya ya kama sallarsa inda ya ga dama to kaga in yi sallah da inda ya ga dama a ya sani to yanzu hukuncin da za a masa a ya sani gatsali wa shari'a eh gatsali wa me wa shari'a sai a ce sallarsa bata yi ba shikenan ya huta Allah ka bamu da sauki rawahu dara qudni bi sanadin da'ifin illa annahu fi sahihi muslim to kaji ai an gama hadisin ta yi kenan ma yashhudu li hadhihi li hadisi fi fi qissati tahwilil qibla yace ana karanta wannan kuma cewa maganan juya alqibla yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisan sadda yayi ta maganan da aka yayi ta ce yan abin nan yana fiskantan wancan satin ma yana jin mun karanta hadisin ai wanda yana daga daga makka zai yi madina da kuma sai ya kabarta sallah sai ya ci gaba da nafulfulinsa sallah ayin abin nan ta kuma duk inda ta fiskanta da shi kuma yana sallansa kaga ai an samu sauki ai ko Allah ya ganar da mu kai kuma yanzu kana da taguwan ne kana da ragumi ko kana ganin ragumi ko sai a kwata ganin ragumi faƙala kaga kai mota kenan ko mashin kake da shi ko kai ma da shi za ka yi amfani da shi za ka yi amfani Allah ka ba mu da sauƙi faƙala ya ce inna kulla me ma tu'addu minhu salatu fil waqati yace inna kulla ma tu'addu salatu fil waqati duk wata abun da aka ce ka dawo da shi na sallah to a cikin lokaci ne ka ikda'i qiblati kaman kuma haka iri daidai ne da me da abin nan kuskurewan alƙibla wa salatil me bil najasati haka ma sallah da najasa sanda kai sallah da najasan ka sai ya zamanto me in dai an ce ka dawo da shi to akwai lokaci ne in ba lokaci shikenan au hariri lil ajazi ko kuma mutum yayi sallah da alhariri kayan da aka haramta wa maza musulmai mata aka ce su yi za su iya yi da shi amma maza ba za su yi da alhariri ba abin alfarma ne kwarai amma mata da ke su an halicce su zina don ado hilya su yi taba to wayannan su za su saka amma banda maza to mutumin da bayi da wani tufa sai alharirin to kaga zai yi sallah da shi kenan yace to kama hukuncin su ɗaya ne au makshufin ai shine kaman wanda shi tufansa babu makshufil aurati inna ma huwa qabla kurujil waqati abun da ake nufi shine lokacin kafin lokaci ya fita la ba'adahu ba bayan lokaci ba kafin lokaci ya me ya fita wannan ya halatta ka yi sallan da shi amma bayan lokaci kan sai ka bari ka samu tunda lokacin ya riga ya fita sai ka bari ka samu me tufan da aka halatta ka yi sallah da shi kama huwa lil me lil fara'idil hadirati kamar mai sallah hadir bi ma'ana wanda take yanzu ake yin ta kasatan ita kaɗe wa ammal fawaid amma kaga wanda ta wuce wan nawafili da nafilfili fa innaha la tu'adu ita kan ba a dawo da ita li annal ula qad karaja waqatuha domin ai na farko lokacin ya fita eh lokaci ya riga ya me ya fita yanzu da marrama ko zaka yi wasaniya akhaffu min al fara'idi wallahu a'lam yace shi na biyu shine wanda yake cikin lokaci wanne ne shine wanda yanzu lokacin shi ake wanda ya fita shi kan ya fita za ka yi tunda ka riga ka yi sallan wancan ya riga ya sha wanda za ka yi yanzu ne in ka samu canji shikenan in baka samu canji ba sai ka sake yi da abin da Allah ya barka da shi ba shikenan ba Allah ne fi mu sani Allah ya ganar da mu ko tambaya wannan fasalin za mu shiga wani sabo amma ya muke da lokaci ne jama'a na akwai lokaci karfe minti nawa minti tara eh to shikenan za mu shiga sabon fasali ba tambaya ku na'am fasalun fi fara'idu salati fasalin da zai ma magana fara'idu salati farillan sallah fara'id jam'u fardin ne fard guda ɗaya fara'id kuma da yawa in an ce farillan sallah shine abun da in babu shi babu sallah kaman kai a jikin mutum in mutum bai da kai zai tafi to farilla kenan bai da kayan ciki zai tafi to shi kenan farilla kenan sai dai akwai kuma wata matsala wadda ta sa kamar yadda muka wuce baya matsalar ta sa za a yi sallan ba tare da farillan ba shi kenan ita kuma kaga an samu sauki ko yawa ita kuma matsala ce ta kawo ta qala shek rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahlari Allah ya masa rahama yace fara'idu salati yace farillan sallah anniyatu na farko niyya niyatu salatil muayyana niyyan sallan da za a yi in azahar ne azahar in la'asar ne la'asar in mangariba mangariba in isha'i isha'i kuma mu fahimta ba wai mutum zai yi ta wani maganganu ne fa wai shi yana daura niyya ba fa a niyya a cikin zuciya take niyya ina a zuciya take ba wai ya zo yana waitu ya yi ta faman kuskus kuskus yana ta fama kaji yana ta faman magana a abinda ake nufi niyya na'am na'am na'am na'am a inda akwai a ba fa ta faɗi babu ramako ba fa a shi yanzu ya yi sallan da najasa ne a jikinsa amma ya yi sallan ko kuma ya yi sallan ba ta alƙibla ba ne mun gane har lokacin shi ya fita rana ta faɗi a zahar da la'asar kam ai sun gama babu zaɓaɓɓen lokaci babu laruri to ba zai rama su ba amma daman bai yi ba daman bai yi mai ba bai yi ba rana ta faɗi to daman ramako zai yi shi wannan zai rama su ne amma mun gane magana ko ba dawo da su zai ba eh rama su zai yi ba dawo da su ba Allah sa mun gane ka gane ko zai Allah ba mu da sauki yace niyya aka ce muhallin niyya a ina yake a zuciyarsa ai daga ni- niyyarka ita take me cewan ga abin da za ka yi ai gabanka na bin niyyanka ne yanzu kana zaune a masallacin nan kawai sai ka tashi ka ɗau takalminka sai ka ce ina za ka je a waye ka gayawa akwai wanda ka ce mazan je wuri kaza to niyyarka ne ai tashi ɗaukan takalminka shine aikata abin da niyyarka ne ke yi za ka tafi gida ba shi kenan ba ai kaga amma ka ji mutum an ce mar ya tashi ka ce ina za ka je ne ce wallahi ni ma ban sani ba a to ka rike shi da kyau saboda ya samu matsala to mutum zai tashi bai san inda zai je ba kaga akwai matsala kenan ko to niyya haka take niyya ita ce abin da zuciyarka ya kudurta zai aikata Allah ka bamu da sauki ya ce wa takbiratul ihrami da kabbaran harama abinda ake nufi kabbaran haramtawa kabbaran haramta kowane aiki sai na sallah din tunda ka ce Allahu akbar da faɗan kabbaran harama da niyyanka da ɗaga hannunka lokaci guda suke wannan a haɗe suke Ba- niyya ba ta rigayen kabbaran harama kana Allahu akbar zuciyarka ai tana niyyar sallar azhar ne ko bakinka yana fitar da kabbaran tunda an ce kabbaran mita hannunka yana dagawa mustahabbi ne fa daga hannu fadan kabbaran fa me ne shi farilla niyya me farilla kaga dole wa'annan a haɗe suke wuri daya shine matsalar mutumin da zai zo da gudu shi yana so ya samu sallah sai ya bar sallah a kofar masallaci an samu damuwa ya zo da gudu ya dai samu ruku'un amma bai kabbaran harama ba to sallar fa tana nan babu sallah taho annabi sallallahu alaihi wasallam yace taho da nutsuwa abinda ka samu ka me ka cika ka sallaci abinda ka samu wanda ya- ka- ya kubuce maka ka cika shi in baka samu sallan gabaki ɗaya ba ma har ka dai taho ai amma mun gane mutumin da ya zo masallaci ana ako abin nan ya zo da sauri yana gudu ya zo ya samu ruku'u na ƙarshe ya samu ruku'un ka amma bai samu kabbaran harama ba da mutumin da ya zo ya samu kabbaran harama amma ta hiyan ƙarshe ya samu wanne ne mai riba to taho a hankali ba gudu a cikin sallah babu kuma nutsuwan nan farilla ne kuma nutsuwa tana farawa tun daga farkon sallah har assalamu alaikum yau in kana ta yi a nitse sanda ka kusan kana ta yan ƙarshe sai ka fitar da nitsuwa ka kama yin wani abubuwa kaman a ɗimauce to sallar ta ɓaci damo nitsuwa babu ita abin da ake so ka zamanto a cikin sallah shine duk abin da za ka yi yanzu me ne nake yi nan ne zai baka cewa in ka ɓata daga kaza to kaza zan yi shine zai zamanto an cika wannan waje ɗin Allah sa mun gane amma abun ba zai yi rana ɗaya ka iya su ba sai dai yau da gobe kana kusanta abinda baka sani ba sai ka tambaya ai ka huta ba sai ka karanta littafi sai ka bude littafi ka iya malaran larabci kana a'a ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama maka layi in dai zaka bi addinin musulunci to ya gama maka komai yace ka zama kai ne kake karantaswan ko kai ake karantarwa kaga guda nawa biyu ko kai kana zama a wurin karatun ne ka ji iya abin da ka ji na bari ka bari na yi ka yi kai ma kana cikin mutane masu alheri ko kuma kai tambaya ne kai ba abin da zai shige ma duhu kana gani yawa ina so da man ganka wallahi ga ko yana da tambaya me ruwanka ka bashi amsar sa ya tafi don idan ya tafi ka kace wai sai ya zo ya bi- nemo ka a gida dan yana da tambaya ya biyo wani tsarin rukoki waɗanda zai zamanto kai a wurin ka ladabi da maka hakan nan kaza kaza to ba zai yi ba shi iya ganin ka sai ya tuno yana da matsala sai ya tsaya ya tambaye ka sai ka bashi man ka tafi tunda ba kayan sayarwa bane bare ya kare me abun wahala a ciki yace to aikin shi kenan tambaya kaga mutane nawa hudu sun cika amma na biyar to baya cikin waɗannan kaga ya samu matsala zai yi ta ibada Allah bai karba ba a cikin hudun nan da zai yi da ana yin wani abun da iliminsa bai zo wajen ba amma yana aikatawa iliminsa bai mai ba bai zo wajen ba in ya mutu Allah ba zai tambaye shi wannan ba saboda bai iso wajen gurin ilimi ba shi yasa hadisin da ya ce man wanda ya fita neman ilimi ɗalibul ilimi ya fita don neman ilimi sahalallahu lahu ɗariƙan min- ilal janna Allah ya sauwaƙe mar shiga aljanna ai ba a ce wanda ya samu ilimi ba an ce wanda ya fita nema ne in ko ka fita nema kana hanyar mutane na kwarai an ce mala'iku za su ringa shimfiɗa ma tufa- um, fuka-fukansu shi za ka ringa bi me ne za ka ai ba wai za ka ringa jin wani na- kana tafiya kan tubus ba ne ha za ka ji nutsuwa ne na neman ilimi ɗin in ka mutu a wannan an ce kai ɗan aljanna ne to me abun wahala a ciki kaga ba- ai baka samu ilimin ba ko to abin da ake nema ka zamanto karka wofantar da kanka duk yadda ka kai a rayuwarka kana da mahimmanci a shari'a wani abin da zai zama a cikin shari'a ya samu gurbi Allah ya karbi addininsa ya shigar da shi aljanna dukiyarsa wani lafiyarsa wani iliminsa wani hikimansa wani duk abin da yanzu wallahi an ce ma a ruguje masallacin nan ko to wani naira bayi da shi da zai iya sayan ko kwangulam amma wallahi kafin safiya ya ni kwantar da ita ƙasa abinda Allah ya bashi karfi wani kuma wallahi ka hada ka ce yi diga daya to sai dai a kai shi asibiti amma iya da dukiyan da in an rushe shi shi kuma ya gina shi kaga kowa yana jikin kowa me ake nema a shari'a ka zamanto kana gane addini ba ka humanta kanka ba yau idan an ce yi kaza a cikin abun da ake nema na yin yi abun da za ka iya wanda ba za ka iya ba dama Allah bai dora maka ba ka huta ai to mu zamanto a addini muna kulawa kwarai musamman sallah kar ka bari wani abu ya shige ma duhu kuma baka tambaya ba Allah ya datar da mu ya muke da lokaci lokaci ya kai to Allah ya karba mana akwai tambaya ne Allah ya bamu da sauki ya rufa mana asiri kusa ko nesa abinda muka faɗa daidai Allah ka ɗora mana a mizani abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana waɗanda na'am na'am eh na'am gaba ɗaya eh bai da sallah wannan saboda akwai i'tidalu akwai i'tidal a cikin farillolin sallah mene i'tidalu ai da ka zo a ɗari kan ina nutsuwa za ka gama ya kabarta yana ta yana ta numfarfashi a cikin ruku'u ne in ka zo za ka yi sallah tilas sai ka nutsu mene nutsuwanka shine za ka kalli kibla ai sannan sai ka daga hannunka ka ce Allahu akbar in wannan kake yi in za ka ɗago hannun daga ƙasa ne ka ce Allahu Akbar kana iso da shi ya ƙare in kuma hannun na ƙasa ka ce Allahu Akbar ka ɗaga shi daga ƙarshe shi kenan wannan su ne guda uku wanda shari'a ta yadda amma kuma mutum ya ce Allahu Akbar ya yi haka a'a bai bi shari'a ba Allah ya ganar da mu amma ka fahimta duk mutumin da ya zo ya haɗa a ɗari ya rukuwanta to ya samu ruku'u kan bai samu shiga sallah ba kaga an samu dai matsala kan ko to Allah ya bamu da sauki ka zo a nitsa kawai shari'a ai daɗi ne da ita nitsuwan kawai take nema Allah ya sa mun gane akwai wani tambaya to ubangiji Allah ya ƙara mana mafita duk waɗanda muka mun faɗa da waɗanda suka samu iftila'i na gobara ubangiji Allah ya mayar musu alheri waɗanda suka yi ta taimakawa ko da da basiran ka ne ka taimaka ubangiji Allah ya taimake ka kai ma matasan mu kuma Allah ya shiryar mana da kowa da gobarar nan kowa kaga mutum akan kwano yana ɗaye kwano burinsa wutar ta mutu ai kaga alheri ne wannan alheri ne da bambanci da mutumin da zai zo mai ya sace ma kaya ko ubangiji Allah ya shirya mana su baki daya ya ubangiji Allah ya sa ba rabon wuta a cikin mu duk abin da muke Allah ka karba mana ya Allah abin da zamu yi ba daidai ba Allah ka hana mu yin shi mu karanta Fatiha bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana sallu ala nabil karim Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله أبونا مكيني معنا الخير الله كبامو أبونا مكيني معنا الخير يا الله كبامو أبونا مكيني من tsaro gare ka ya Allah ka tsare mu duk abin da zai zama to sharri ga rayuwar mu Allah ka raba mu da shi ka raba shi da mu kasashen da suke neman mu da fitina Allah ka mayar musu fitinan su kansu abin da muka haifa da abin da zamu haifa nan gaba Allah ka musu albarka wanda suka kangare Allah ka dawo mana da su kan hanya marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya marasa lafiyan mu ya Allah ka ba su lafiya mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya mu karanta Fatiha Allah ya karba mana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله